اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما هو والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق المستقيم على آله حق قدره تعالى العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله سيدنا الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah za mu ci gaba cikin karatun mu na hadisi wanda yau za mu tashi a hadisi na 669 hadisin da yake cewa sakhafatun bil mar'i an yastaqdima dayfahu wato ya isa wauta ga mutum ya hidimtar da bakonsa bako ne ya zo maka bakontaka kuma sai ka nemi aiki musamman ma mai wahala ka saka shi wannan akwai wauta a ciki shi bako a girmama shi ake man kana man kana minkum yumin billahi wa yawmil akhir falyukrim daykum to shi man kana yumin billahi wa yawmil akhir falyukrim daykum now to shi ne rahu dai ne idan sur'atul mashi tuzhibul baha al mu'min gaggawan tafiya kana tafiya farzal farzal farzal yana tafiyar da kwarjinin mu'mini saboda haka tamahal fi sayri ka takaita cikin tafiya kar ka tafi kana takama kana taka ƙasa ɗaiɗai sannan kuma kar ka tafi bargaza kama ba ka ba ba tsari kawai an gane sai ka yi tsakaita cikin tafiya ɗin raha abu na an yi idi saddidu ku katarta wa qaribu ku kasanta wa abshiru ku yi bishara ku yi farin ciki wa alamu ku sani annahu lan yudkhila ahadakumul ahadakum aljannata amalu babu ɗayan ku ku sani babu ɗayan ku da aikin su zai shigar da shi aljanna qalu sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah ko da kai ya ma'aikin Allah qala wala ana yace ko da ni ma illa an yatagammada an yatagammada ni Allah minhu bi maghfiratin wa rahmatin sai Allah tabaraka ta'ala ya lullufe ni da gafaransa da rahmat فإن أحب الأمر إلى الله أدومه وإن قل lalle mafi soyuwan aiki zuwa ga Allah wanda aka dawamar ko da ɗan kaɗan ne rahu shekhani wa nisa'i idi salamatu rajuli fil fitnati an yalzama baito kubutan mutum a cikin fitintunu shine ya zauna a gida zauna a gida rahu delani an abi musa sawu baina auladikum ku daidaita tsakanin ƴaƴanku fil afiyati a cikin kyauta in ka ba wancan ka ba wancan ka ba wancan ka ba wancan ku daidaita su a wajen kyauta kar a ba wancan gida wannan kuma a dan bashi dan babur wancan a je a biya masa ya je makka wannan kuma a dan saya masa wani abu saboda a toshe masa baki a a daidaita an biya wannan a wannan ma a biya masa makka wannan an biya masa makka wannan ma a biya masa haka falau kuntu manzo Allah yake cewa da na kasance mufaddilan ahadan la faddaltu nisaa da na kasance zan fifita wani akan wani da na fifita mata sai ce a ba mata da yawa rahu tabarani sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min ikamati salati ku daidaita sahunku domin daidaita sahu yana daga cikin wato tsaye da sallah rahu shekani an anas سم الله وقل بيمينك وقل مما يليك كأنبت الله كتد دامنك كتد هنون داما وقل مما يليك وما كتد أبندك غبنك كرك عيبو غبنك راه الشيخان يجي سيأتي عليكم زمان للي زامني زي زومك لا يكون فيه شيء أعز من ثلاثة babu wani abu wato mafi wuya daga abubuwa guda uku shine a samu dirhami halalin dirhami na halal kuɗi wannan a ce na halal ne za su yi wahalar samu au akhi ne ta anasu bi ko kuma ɗan uwa wanda za a aminta da shi sai ka ɗauko shi ka sa shi a shagon ka in ya buga maka wani tsiya sai ka sai ka gwammace da ma bare ka ɗauko au sunnatin yi umar biya ko kuma sunnar da za a yi ita duka an girme su bidiyoyi rawu tabarani al-huzaita ita sai istighfari an taqula shugaban dukan istighfarai shine kace Allahumma anta rabbi Allah kai ne ubangiji na la ilaha illa anta babu abun bauta da cancanta sai kai khalaqtani wa ana abduka Allah ka halice ni bawanka ne wa ana ala ahdika ni kuma ina bisa alƙawarinka wa adika da alƙawarinka mas'atu gurgurin iko a'udhu bika min sharri ma sana'atu ina neman tsarinka daga sharrin abun da na aikata abu'u laka bi ni'matika alayya ina itirafi ina bayyana ina wato faɗi da baki ina tabbatar da ni'imomin da kai gare ni wa abu bi zambi kuma ina tabbatar da zunuban da nayi na tabbatar nayi Allah fa gafirli ka gafarta mini fa inna la yaghfiru dhunuba illa anta lalle wa mai gafarta zunubai in ba kai ba rawu Ahmad Ahmad ne wuce sayyidul ayyam inda Allah yawmul juma'a shugaban ranaku a wajen Allah shine ranar juma'a a azamu min yomin nahari ya fi ranar wato nahar ranar sallan wato layya wal fitr da ranar sallan azumi wa fihi a cikin wannan wato ranar juma'a ne kamsa kulali aka samu wasu abubuwa wato har guda biyar fihi a cikinsa ne falaqallahu adama Allah ya halicci annabi adam wa fihi uhbida min aljanna ila al-ardi a ran juma'a ne aka saukar da shi daga aljanna zuwa wannan ƙasa wato ta duniyan nan wa fi tufiya a ran juma'a kuma aka karɓi ranta wa fi sa'atun la yas'al abdu fiha laha shay'an a juma'a akwai wata sa'a wato wani lokaci ko wani awa mutum bawa ba zai roki Allah wani abu ba illa atahu iyahu sai Allah ya bashi wannan abu malam yas'al isman matukar ba zunubi ya roka ba illa qati'at rahimin ko kuma yanke zumunta wa fi taqumu sa'atu a ranar wato juma'a za a tashi alkiyama wa malin malakin muqarrabin babu wani mala'ika abun kusantarwa wala sama'i babu sama wal ardi ko ƙasa wala rihin ko iska wala jabalin ko dutse wala hajarin an ce jabal manya manyan duwatsu wala hajarin haka nan dutse wanda bai kai jabal din ba kenan illa wa huwa mushfiqun miyar juma'a face yana razani a ranar juma'a yana tsorace ko dai yau ne ranar alkiyama saboda an ce mata juma'a za a rawu shafi'i an sa'ad bin ubadata yace sayyidul qawmi fi safar kadimu shugaban mutane a tafiya shine mai musu hidima eh wanda yake musu hidima shine shugaban su amma sabaqahum da khidmatin duk wanda ya rigaye su da hidima lam yasbiquhu bi amalin ba za su rigaye shi da wani aiki ba illa shahadata sai shaida rahul hakim an sahar bin sa'ad ke sai ya kuru fi akhir zamani shuradatun ya guduna fi gadabillahi yace wato zai kasance a ƙarshen zamani wato shuradatun wato wasu jami'ai jami'an tsaro wanda za su dinga wayan gari a cikin fushin Allah wa yaruduna fi safadillahi suna maraita cikin fushin Allah fa iyyaka an takuna min bi'atihim kashirinka kar kasance daga cikin wato abokanan sirrin su rahu tabarani tabarani ya rawaito ce as-sahih qaribun min Allah mai kyauta kusa yake da Allah kuma kusa yake da mutane qaribun min nasi qaribun min aljanna kuma kusa yake da aljanna ba'idun min annari kuma nesa yake da wuta wal bakhil marwati kuma ba'idun min allahi nesa yake da Allah ba'idun min annasi nesa yake da mutane ba'idun min aljanna kuma nesa yake da aljanna qaribun min annari kuma dab yake da shiga wuta kusa yake da wuta wal jahilu as-sahiyu ahabbu ila allahi min abidin bakhil jahili mai kyauta ya fi soyuwa zuwa ga Allah fiye da mai bauta kuma bakirin marwaci rawu tirmidhi tirmidhi ne rubutu as-sihaqu fa as-sihaqu bayna nisa'i zina as-sihaqu zama ba as-sihaqu wato ma dubu tsakanin mata zina ne bayna wannan tsakanin su rawu tabarani as-sakha'u shajaratun min ashjar al-janna kyauta bishiya ne daga bishiyoyin aljanna azakanuha mutadaliyatun fi dunya rassan wannan bishiyar sun sauko ha wannan duniya amma akaza bi gusurin minha duk wanda ya rike wato wani reshe daga cikin wannan rassa ya dinga yin kyauta din kenan shine ya riko da wannan reshe qadahu zalika al-gusun ila janna wannan reshe zai jaje har cikin aljanna wal bukhlu shi kuma rowa shajaratun bishiya ne min ashjaril janna daga bishiyoyin wato min ashjarin nari daga bishiyoyin wato wuta azakanuha mutadaliyatun fid dunya rassan wato wannan bishiya ta wuta wato sun gangaro ha wannan duniya kuma akaba gusun minha duk wanda ya riko da reshe daga wannan bishiya adahu zalika gusun wannan reshe zai jashi ila ila wato ila nari zuwa wuta wato ya rike ruwa ya ta ruwa ya ta ruwa to zai tafi wuta kuma rahul bai haƙi bai haƙi ne wuta yace as-sa'aratu kullu sa'arati ka san arzikin da yafi kowane arziki dunul amri shine tsawon rai fi da'atillahi cikin biyayya ga Allah kamar yadda aka yi mulan musu ɗarfin bauchi kamar yadda aka yi wa shakishar sare a maiduguri rawul kabda'i kabda'i ne wato asai al-armalati wal miskini al mujahidu fi sabilillah wato me tsaye akan lamura na wato gaurawa da miskinai to wannan kamar mai jihari ne saboda Allah ko kuma awil qa'imin layli ko kuma wanda yake tsayuwar dare kullum asa'imin nahari kuma mai azumi da rana kullum rawu shekani an abi hurera yace as-sahur qit'atun min al-azabi kaga tafiya wani yanki ne na azaba tafiya eh yanki ne na azaba yamnau ahadakum ta'amahu yana hana ɗaya daga cikin ku yana hana mutum ta'amahu abincinsa wa sharabu da abun sha wa nanwo da bacci duk tafiya ta iya wannan ta hana ka ci da sha da bacci duka fa idza qada ahadukum muhimmatahu saboda haka da mutum ya kammala abin da ya kai shi in taraba ne ya tafi in ma ina ne ya tafi fal yu'ajjil rujua ila ahli to ya gaggauta dawowa zuwa ga iyalansa su ma nan wata kila ka samu sun ci bashi suna ta jiran sai dawo rawa abu huraira yace as-sultan zillullahi fil ardi sarki inuwan Allah ne a ban kasa ya yi ilayhi da'if wato nan ne maraunana suke zuwa zo su fake a wannan inuwa wa bihi yantasiru mazlumu da shi Allah yake taimakon wanda aka zalunta saboda haka wa man akrama sultanan lahi duk wanda ya girmama sarki sarki na Allah tabaraka wata'ala fi duniya wanda Allah ya nada shi ya ba shi fi duniya a wannan duniya akramahu Allah yawmal qiyama Allah zai girmama shi ranar alkiyama su wayannan sarakuna na manya ne wajen Allah ba in sun kiyaye dokokin Allah manya ne kuma a cikin wuta in sun kiyaye dokokin Allah rawa ibn najjar an abi hurairah asiwaku madharatun lil fami mardatun lil rabbi mazlatun lil basari aswaki tsarki ne ga bakin mutum sannan kuma mardatun lil rabbi yana sa Allah ya yarda da mutum eh yana jawo yardar Allah tabaraka ta'ala sannan mazlatun lil basari kuma yana ƙara ƙarfin gani rahu tabrayin tabrayin ne ya wuce assalamu qabla su'ali sallama kafin tambaya kafin ka roki mutane ku ka tambaye su to ka musu sallama faman bada kun bi su'ali qabla salami fala tujibuhu duk wanda ya fara muku da magana ko da roƙo ko da tambaya kafin ya yi sallama kar ku kula shi kar ku amsa masa rawa ibn najjar an umar yace assalamu ismun min asma'illah assalamu nan suna ne daga cikin sunayen Allah wa da'awa fil ardi Allah ya ba mu wannan suna a ban kasa fa abshuhu bainakum saboda ku watsa shi tsakanin ku ku yada shi tsakanin ku fa innar rajula lalle mutum al muslima musulmi idza marra bi qaumin idan ya shuɗe ga mutane ya zo wajen mutane fa sallama alaihi sallama faraddu alaihi suka juyar da sallaman kana lahu alaihim fadlun darajatin bi tazkirihi iyahum salam yana da falala a kansu ya bi su daraja saboda ya tuna musu da sunan Allah assalam fa in lam yaruddu alaihi idan suka ki jiyar da sallama to radda alaihi man huwa khairun minhu wa aqyab wato wanda shi sa ko kai sallama ga wasu sun ki an sama karka da mu wanda suka fi su alkhairi za su an sama ka wanda suka fi su tsarki suka fi su matsayi a wajen Allah za su an sama ka su ne mala'iku rawul bai haƙi a rabin mas'ulin yace at-tamu wa ta'atu haqqun Allah mar'il muslimi ji da biyayya haƙƙi ne wajibi ne akan mutum musulmi fi ma a habba aukarina cikin abin da yana so ko yaƙi ma'ana yana son abun ko yana yin abun malami umar bi ma'asiyatin matuƙar ba umarce shi da saba Allah ba fa idan umar bi ma'asiyatin in an umarce shi da saba Allah fala sam alaihi wala ta'a babu wato ji a gare shi ba kuma biyayya da zai رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر yace a sunnatu sunnata ne sunna sunnoni guda biyu ne sunnatun fi farida akwai sunna a cikin farida wa sunnatun fi ghairi farida akwai sunna kuma wanda ba cikin farilla take ba fa sunnatu lati fi faridati amma sunnan da take cikin farilla asalwa sai kitabillahi ta'ala asalinta tushenta yana cikin littafin Allah ta'ala أخذها هدي ريكو دا إيتا شريعة وتركها دلالة برن تكما قتاني والسنة التي ليس أصلها في كتاب الله تعالى سنة دا أصلنتا توشنتا بايا تكلتات الله تعالى الأخذ بها ريكو دا إيتا فضيلة وانا مستحبين وتركها wanda kuma ya batta laysa bi kadi'atin wato ba za a rubuta masa zunubi ba rawu tabarani تبراني يوسف اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر نسيك علي أقل جل يلي إذا سمعت كون وسلام على المسلمين من ذلك